bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna yinin laraba hudu ga watan jumadal akhira a hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallama 1444 muna 28 ga watan goma sha biyu shekara ta 2022 Allah ya kaddara mana zama a masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation bariki GRA a cikin garin Gumel don ci gaba da karatu da 'yan uwa mata a cikin littafin Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab mai suna 50 su'alan wa jawaban fil aqida a ɗaya daga cikin sunan shi ɗaya daga cikin sunayen kuma dalailul tauhid dalilai akan tauhidin Allah madaukakin sarki mun ce littafin yana cin suna biyu ko dai ci sunan 50 su'alan wa jawaban fil aqida tambayoyi 50 da amsoshin san a cikin aqida ko kuma ya ci ma'anar dalailut tauhidi hujjoji na tauhidi idan yan uwa mata ba su manta ba mun karanto har zuwa tambaya ta goma akan cewa da me aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai maganar an turo shi a matsayin annabi da ikra a matsayin manzo kuma an turo shi da mudassir sai tambaya wadda akanta za mu tashi ita ce mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ba a manta ba mun fara jawabi akan mu'jiza cewa kowane annabi da Allah madaukakin sarki ya turo yana bashi wani gagarabadan dalili gagarabadan bayani wanda yake nuni akan cewa shi kadai ne na daban a zamanin shi zamanin annabi Isa alaihi salam an bashi magani yana warkar da makaho ya bude idanun shi kuturu da mai taɓewa jiki duka yana warkar da su har ma ya tayar da matattu su magana mun yi bayanin annabi musa alaihi salam allah ya bashi sanda da sauran ayoyi guda tara ruwan tufana kwaɗi jini kwarkwata yana daga cikin abin da aka ba wa annabi musa don su yi nuni akan gaske shi da ruwa da ya da ruwan ya sandare shi da mutanensa suka wuce fir'auna kuma ya shigo ya nutse a cikin wannan ruwan wannan alama ce da take nuna gaskiyar annabi ne daga Allah madaukakin sarki annabi salih muka yi magana akan taguwa da aka bashi ta fito daga dutse da tsohon ciki ta haihu kuma wannan taguwar ya zamanto duruwan garin tana iya shinye su a rana ɗaya wannan yake nuna cewa ba irin taguwa bace da aka sani ta yau da kullum to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na annabi akwai wani abu da ya gagari duniya da aka bashi ko kuma duk abin da ya zo da shi za ka tashi kuma ka sake magana duk abin da ya zo da shi daidai yake da abin da 'yan adam za su iya ko ya zo da abin da ya gagari duniya ita ce mu'ajizarsa ita ce tambaya ta goma sha ɗaya sai ce wa ma hiya mu'ajizatuhu to menene mu'ujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jawab jawabi hadha alquran alladhi ajazat jami'u alkhalaiqi an ya'tu bi suratin min mithlihi yace mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine wannan alqur'ani me yasa qur'ani ya zama to mu'jiza gagarabadau sai ce alladhi ajazat jami'ul khala'iki shine wanda dukkanin halitta sun kasa an yi atu bi surati mai mithlihi su zo da sura kwatankwaci kwaya daya ta alqur'ani wannan shine zama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu'jiza duk duniya an tare su akan me aka tare su shine ku zo da aya ɗaya ta cikin alqur'ani da duniya ta kasa sai nuna cewa littafin sa kenan gagara ba daune shine mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai zai falam yastati'u zalika larabawa sun kasa ma'a fasahatihim tare da girman fasaha da suke da akwai wa shiddatu hazaqatihim da yawan ko da kaifin hazaka da suke da akwai kaifin hankali da iya bayani da an tara musu wa adawatuhum lahu da kiyayyar da suke da akwai akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wala man ittaba'ahu da kuma waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafin mu je da bayani abinda malam ke nufi anan su larabawa su ne aka washe da cewa duk duniya ba wanda ya fi su iya sarrafa harshe ba wanda ya fi su iya magana ba wanda ya fi su kaifin bayanin abin da kwakwalwa ta hararo in dai kwakwalwa ta hararo to balarabe zai iya bayanin shi amma sauran yaren duniya kwakwalwarki za ta hararo abu amma haiki rasa yadda za ki bayaninsa ko kuma a kawo miki bakon abu a ajiye miki ya burge ki in kina so kiwa wani kwatance sai ki rasa yadda za ki wannan kwatance amma ba larabe in dai an ga abin aka ce a kwatanta zai kwatanta yana da wadacin kalmomi yana da fasaha yana da iya isar da saƙo to ƙur'ani akwai fasaha akwai iya zance akwai iya kwatance sai aka ce to wannan laraba wanda suke da waɗannan fasahar in dai ƙur'ani na manzon Allah ne to in suka taru a za su iya yin abin da yi kuma ba wai zaman lafiya fa suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba suke da shi har suka yaki a Badar suka yaki a Uhud suka yaki a Ahzab suka zo suka yi me fatahu Makka aka zo aka yakin Hunayn aka yakin Tabuka waɗannan fa daga cikin manya-manyan yaƙoƙuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da Larabawa ne idan so kuke ku ƙure shi ku ƙaryata shi ku zo man da sura da take daidai da kulhu wallahu ko dai da inna a abaina kalfausa in kun zo to annabta ta ta ɓaci ya zama ba annabi ba amma da suka zaɓi su yi faɗa ashe kenan zuwa da kwatankwacin alƙur'ani ya gagara in ya gagara to kuma ya zama to mu'jiza shine ma da yake cewa dalilin an kalubalance sun su zo wa dalilu qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب إن كنا شكوا مما نزلنا على عبدنا أكن أبن دمك سوكر وباوم كنا جي قرآني بالتافين شباني فأتوا بسورة من مثله كزود سورة قايات تك من مثله وتتكي ديدي دائر القرآن القرآن wannan kuma da aka ce da sura fa ba zaɓi surar da za ku zo da irin ta ba akwai bakara tana da aya 286 akwai ali imrana tana da aya 200 akwai qul huwallahu tana da aya 4 akwai inna a'tayna tana da aya 3 duk wanda kuka zaba ko doguwa ko tsakatsakiya ko gajera in dai ta daidai da alqur'ani to an yarda garan nan ba annabi bane ba sai Allah ya ce to ku zo da sura kwatankwacinta ko ba a ce fa mutum ɗaya ba duku duka ku haɗu tunda an ce wa in kuntum fi raibin kuntum ku din gaba ɗayan in dai kuna da shakku akan annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ku zo da sura kwatankwacin ta alqur'ani wada'u shuhada'akum kuma ku kira shaidunku da za ku tabbatar da cewa ko su tabbatar da cewa wannan ayar ko surar ta yi daidai da ta alqur'ani in kuntum sadiqina inda gaske kuke kuna ƙaryata manzancinsa ne kun yadda ba daga Allah maɗaukakin sarki yake cewa ba wa fil aya yace akwai wata aya da ya ukura ta daban da Allah maɗaukakin sarki yake cewa qul ka ce da su la imita ma'atil insu wal jinnu da aljanu da mutane za su haɗu tun daga wancan lokacin fa ba a ɗauke ba har Allah tashi alkiyama mutane su haɗu duk aljanu su haɗu a samu masu iya bayani masu iya rubutun labari masu fasaha cikin mutane da cikin aljanu menene wannan haduwar ala an yi a tubi misli hadal qur'an sun haɗu ne a kan su zo da kwatankwacin wannan alƙur'ani allah ce la ya atuna bi mislihi ba za su taɓa zuwa da kwatankwacin alƙur'ani ba walau kana ba'duhum li ba'dhin zahira ko da sashen su yana taimako ga sashi aljanu su rubuta mutane su duba sai a cire kaza a ƙara kaza mutane su rubuta aljanu su ba da shawara a zaɓo a tantance su fito da abin da suka zo da shi a gwada da alkur'ani sai an ga akwai bambanci la ililta ma'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira wannan qur'ani ita ce mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan mu'jizar tasa tun daga ran da aka turo shi har yau ba ta daina aiki ba kuma duniya ba za ta taɓa zuwa da kwatankwacin aya ɗaya ta alƙur'ani ba kuma duk wanda ya kwatanta ne duniya ta masa dariya za a ji ai asalin fasahar ma bata zo iri ɗaya ba kuma shi alƙur'ani da muke ganin sa a alƙur'ani fa littafi ne da ya tattare komai lokacin da yake bayanin aqida a lokacin yake mana bayanin mu'amala lokacin da yake mana bayani na mu'amala a lokacin yake mana bayani na ibada lokacin da yake bayani na ibada a lokacin yake bayanin sirrukan da suke karkashin ƙasa a lokacin yake bayanin sirrukan da suke cikin sammai a lokacin yake gaya mana ga abin da zai faru a nan gaba ga abin da zai faru a nan bayan shi wanda ya faɗa a gaba wanda ya faru kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tarihi ya tabbatar da gaskiya ne wanda ya faru a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi da ce za a yi kaza alqur'ani ya tabbatar da cewa gaskiya ne mu'jizozin alqur'ani ta bangarori daban-daban Allah madaukakin sarki tabbatar da su akwai mu'jiza ta fannin labari an yi abubuwa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya bada labari kuma sai daidai da abin da ya faru shi yasa wani lokacin sai a ce idan kuna shakku ku tambayi waɗanda suke karanta littafi man kafin alƙur'ani a attaura haka wannan abin yake alinjila haka wannan abin yake wani abu ya faru da larabawa ba su da labarin shi kwata-kwata amma sai abu a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma labarin ya zo daidai da abin da duniya ta sani akwai mutanen ashabul kahfi ai an zo an wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan ƙurani da su aka ce ku je ku tambaye shi abubuwa guda uku in ya amsa biyu bai amsa ɗaya ba annabi ne in ya amsa su duka ba annabi ba ne in ya kasa amsa su duka ba annabi ba ne da aka wasu aka tambaye shi aka ce akwai waɗansu samari masu ƙisar ban mamaki waɗannan mutanen a labarinsu akwai ban mamaki su waye waɗannan samarin su waye waɗannan mutanen manzo Allah bai taɓa sanin su ba yace zan ba ku labarin su insha Allah yace akwai wani mutum kwaya ɗaya duk inda rana take hudowa sai da je gurin inda rana take fitowa ya je gurin inda take fadawa ya je gurin tsakanin mahudan rana da mafaɗar rana ya zagaya ta wannan mutumin a cikin labarin shi akwai ban mamaki sannan rai da yake cikin zangan ɗan adam ya take aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka saukar da suratul kahfi ya ta amsa dukkan tambayoyin gaba da ɗaya ta bada labarin ashabul kahfi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda waɗannan su ne musu samari da suka yi imani da ubangijinsu ubangijinsu ya ƙara musu imani Allah ya bada labarin imaninsu da fitowarsu da imbajirar da aka a cikin al'umma da ficewarsu da shiga kogonsu da yadda Allah maɗaukakin sarki ya ajja ƙofar kogon da ya lissafa ƙofar kogon shekara ɗari uku aka yi da tara amma rana ba ta taɓa shiga ƙofar kogon ba tare da cewa idan rana ta faɗa za ta fito a gabas tana ta fitowa ne a guri ɗari uku da sittin idan za ta faɗa tana faɗawa ne a guri ɗari uku da sittin amma ta yadda za ta fito ta gabas ta faɗa ta yamma bata isa ta haska cikin kogon ba sai daidai hasken da ake so ya shiga yadda cikin gangan cikin su zai iya bukata wa tara shamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zata yamin wa idza gharabat taqribuhum zata shimali wa hum fi fajwatin min zalika min ayati llahi wannan kogon da ajja kofar shi da yadda rana take fito masu da yadda take haska shi idan za ta fada ya ce wannan yana daga cikin mu'ujizar halitta ta Allah maɗaukakin sarki aka ba da labari cewa duniya ta yi saɓani su biyar ne ko su shida ne su uku ne ko su hudu ne rajiman bilgai wa ya ƙulu na talatatun rabi'uhum kalbuhum wa ya ƙulu na hamsatun sadisuhum kalbuhum rajiman bilgai wa ya ƙulu na saba'atun wa saminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil kissar da har yau idan ana bada labarin ta zaki ji tana motsa jikinki tana ƙara miki imani aka kwantar da su a cikin kogo suka yi kwana 300 da tara wala bi fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a sun shekara 300 da tara malamai suka ce abin da yasa Allah madaukakin sarki ya kawo su a haka idan za a yi lissafin sana shamsiya za a samu shekara 300 ne idan za a yi lissafin sana kamariya za a samu shekara 300 ce da tara yasa duka kowane aka ajiye masa lissafin shi wala bi sufi ka hadhim salasa mi'atin sinina sai ce wazdadu tis'a sun ƙara tara ma'ana masu lissafin kamariya suna ƙara shekaru guda tara waɗannan mutanen Allah ya tashe su don a nuna cewa mutuwa gaskiya ce kuma tashin gaskiya ne suna tashi suka ga irin halittar su ba haka Allah madaukakin sarki ke halittar mutane ba sun tahi faratansu sun yi zako zako gashi sun fito a jikinsu sun lullube duk jikinsu suka ce za mu kwanta bacci jiya mu tahi duk jikin mai wannan zako zako din ya canja suka taimaka junansu dai a sa dutse a fanko sai iya wannan farcen wannan ya samu saboda ba su shigo da kaya ba ai ma sun zo da reza ta rige ta lalace haka suka taimaka dai aka yanke gahi aka dan rarrage sai suka ce fa ba'athu ahadakum bi warqikum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum bi rizqin minhu walyatalaffaf wa la yushiranna bikum ahada sai aka ce to a samu mutum daya ya dauki wannan sulalan naku na azurfa ya shiga cikin gari ya duba abinci tsaftatacce wanda babu giya wanda babu kayan maye wanda babu kaya na naman alade ko abubuwan da Allah ya haramta shi ne ma'ana fal yanzur ayyuha azka ta'aman fal ya'tikum bi rizqin minhu da wannan kudin da za a bashi zo muku da abinci wal yatalaffaf idan zai shiga cikin gari ya sadada yayi sanda ya nade saboda ai biyo su akai aje za a kama su yanzu in ya shiga gari aka kama su za a biyo su gaba daya sai ya ce wal yatalaffaf wala yush'iranna bikum ahada kada ya bari wani ya gane su ashe lokacin da ya shiga gari wannan kudin babu yi a tarihi yanzu ina ji in na kalli wannan masallacin ba na ji za a samu mace goma da ta kashe kwabo mai huda ba na ji za a samu goma akwai shi nawa ne suka kashe ahu nawa ne suka kashe dala 25 kobo a cikin wannan masallaci so yadda muke da irin wannan canjin kudin a duniya da wannan kuma duk kudin Najeriya ne ba duk iyayen sun karkashe shi so waɗannan da suka zo da kudin su tun dadewa an banta da wannan canjin kudin da ya shigo gari ya bada kudi kawai ya zama abun mamaki ga wani mutum dama da wani irin jari da wani irin karci a jikin shi ya kawo kuɗi da ba a taɓa ganinsa ba kan yi ankara har mutane sun haɗu labarin har yaje gurin sarki sai aka gane ashe waɗannan su ne wanda aka taɓa ba da labari da ɗan gidan ciroma da ɗan gidan galadima da waye su ne suka fice da imaninsu har garin ya zama to garin musulunci kowa ma musulmi ne a garin aka ce ikon Allah aka ce to ayi ayari ma aje a ɗauko su waɗannan wasu waliyan Allah maɗaukakin sarki ne suka biyo wannan mutumin ruhu aka zo har bakin kogo kai ya aka yi ce a duk garin ma labari ya canja mu da muke tsammanin mun kwana ɗaya ko mun kwana biyu kwana ɗari uku da tara muka yi a cikin wannan kogo ɗin garin ya canja daga hali kaza da hali kaza da hali kaza mutanen musulmi ne wannan kuɗin ba ma wanda ya taɓa kashe irinsu a cikin wannan garin an yi sarki kaza an yi sarki kaza an yi sarki kaza menene abin yi suka ce to mu yanzu in muka fito rayuwa da irin waɗannan mutanen ba zamanin mu bane abin da yafi mana alkhairi kawai mu yi addu'a Allah madaukakin sarki ya dauke rayuwar mu suka daga hannu suka yi addu'a Allah madaukakin sarki ya dauke rayuwar su baki da shine da ƙarshe aka yi ta mamaki ko aka yi ta musayar magana me za a yi wasu suka ce la nattakhidanna alaihim masjida a inda suke din to mu mai da gurin ya zama to masallaci ita ce kisa ta farko da aka bada labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa ta kamar yadda ake bukata me ce ta kisa ta biyu wa yasalunaka an zil qarnai shi kuma zil qarnai shine wanda yaje mahudar rana yaje mafadar rana ya zo tsakanin ya juju wa majuj ya gina wani irin katanga da har yau sama da shekara dubu waɗannan mutanen duk masifar ɓarnarsu sun kasa huda bangon sun kasa tsallaka shi da ya ƙare ginin ya ce fa mastata'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba har abada har yanzu waɗannan mutanen sun kasa samo fasahar da za su tsallaka wannan bangon ta sama an yadhharuhu wa mastata'u lahu naqaba idan kuma za su huda bangon ba su da dabarar da za su huda wannan bangon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labari wani na daga cikin abin da yahuda suka tabbatar yadda labarin yake haka labarin yake a cikin littattafansu wannan mu'jiza ce ta alqur'ani ta bangaren ba da labari sai abu na uku wa yas'alunaka 'anil ruh sai ce qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila suna tambayar ka dangane da wannan ran da take jikin dan adam sai ce ka gaya musu al'amarin rai abu ne a hannun ubangiji ɗan adam ba a bahi ilimi ba sai ɗan kaɗan har yanzu ran ɗan adam yana cikin abin da ya gagari duniya akwai turan da suka ce suna so su gane wani menene body weight na shi wannan ruhin da yake cikin ɗan adam sai aka samu mutumin da ya zo gargarar mutuwa sai aka ɗora shi a kan gado an san nauyin gadon an san nauyin katifa an san nauyin mutumin sai ake monitorin sai a ga cewa daidai lokacin da aka zare ran wannan mutumin nauyi nawa ne zai ragu idan yanzu yana da abin da ake gani ana ganin 150 kg gado yana da 20 katifa tana da goma wane ne yana da kaza hi mutumin yana da kilo 100 ko 80 to so ake lokacin da aka zare ran sai a ga nauyi nawa ne ya ragu sai a ce to ne nauyin rai a jikin dan adam abin mamaki da aka zare ran ana zarewa kuma sai nauyin gawar ya karu ina ji da mata suna la'akari wani lokacin sai ke ga dan jinjirin da kike dauka ki goya a bayan ki naki idan ya mutu yake ya ƙara nauyi me ya faru wata kuma gawar in ta mutu sai ta ƙara rahin nauyi kenan ba shigar rai bace da fitar ran take da abin mamaki sannan a ina ran yake a jikin dan adam har zuba wanda ya faɗa in kin ce kafa ce an yanke kafar wani yana rayuwa in kin ce gwiwa ce an yanke gwiwar wani yana rayuwa in kin ce a duka biyun ne akwai wanda bai da kafafun yana rayuwa in kin ce a ciki ne mutum nawa ne aka fafare cikin su suke rayuwa in kin ce a baya ne mutum nawa ne yake da doro ko yake da kusurbi mutum nawa ne aka fafe gadon bayansa bai mutu ba takamaimai a ina ran yake a jikin mutum ba a sani ba ya sa ce kulin ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa fa shi wannan ran yadda kika san radio haka yake a jikin dan adam da kusoshi da lotuna da wayoyi da wayar yi ma haka yake idan mala'iku suka zo daukar ran mutum bi ake ana kuncewa wannan idan ran mai imani ne kenan tunda ya dade ba a kunce wannan lotin ba wani lokacin har sai ya yi tsatsaro gurin a kwankwama haka shine za ku ji wani lokaci in mutum ya zo rahin lafiya zo mutuwa yana jijjiga yana ƙara saboda ana ɗan kwakwara guri ne ana so nocin ta saka a kunce ta haka ake bi ana kuncewa a hankali a hankali ana sulalowa ana sulalowa kuma lokacin da za ta fito daga baki za a zare ta ta gangaro kamar ruwa yanzu abin da yake kamar ruwa kuma an masa noti an masa wayar banda Allah ba wanda ya sanya da wannan abin yake idan kuma arne ne za a sa mala'ika in ya tattaro haka ya sa hannu ya kama sai a bincika gaba ɗayan shi saboda haka da wannan notukan da menene haka za a tsunkohi shi ne za a ji mutum yana ƙaraji yana buga kansa yana hajijiya aka za a cire wannan ran waɗannan tambayoyin su ne aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari kuma aka gaggatar da manzan Allah gaskiya ne kenan Qur'ani ba iyaka ayoyin bane ba akwai mu'jizozi na daban a cikin sa wani lokacin kuma a nan gaba abin zai faru idan Qur'ani ya ba da labari sai ya zamanto gaskiya an yi wani haƙi a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tsakanin mutanen rum turawa da mutanen farisa su ne mutanen iran ta yanzu da su fafawas na duniya waɗannan guda biyun ne ko dai europe ko asiya wacce take wakiltar asiya ƙasar iran to da aka zo aka yi wannan yaƙin in wannan ta ci wannan da yaƙi wannan ta ci wannan da yaƙi sai aka zo aka yi wata ƙasar farisa sai ta wani ƙarfi na soja da ma makamantar shi da suka gwamzan fada da ƙasar a rome italy wacce take fahimta bankirkar turawa sai ta yi galaba a kansu allah sai saukar da alkur'ani ya ce bismillahir rahmanir rahim alif lam mim sai ce gulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun sai ce fi bid'i sinin da Allah madaukakin sarki saukar da alif lam sai ce gulibatir rum an yi yaki an ci galaba akan mutanen rum fi adnal ard a bakin iyaka nan ne inda aka yaki din sai Allah ce wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun amma fa rumawa turawa a bayan wannan galabar da aka yi a kansu za su yi galaba yaushe ne za su yi galaba sai suka ce fi bibu isinin cikin 'yan shekaru da ba za su wuce bakwai ba bibu daga uku zuwa bakwai allah maɗaukacin sarki ce fi bibu isinin so saboda ƙarfin da farisa suke da akwai dan adam in ya kalla bai isa a ce akwai wata ƙasa da za ta ci ta da yaƙi ba da aka fakar da na'ayar laraba suka ce har abada ƙarya ne ba za a taɓa cin nasara a kansu ba an ce abubakar siddiq ya ce wallahi tun da manzan allah aka sauka mai a alƙur'ani ya karanta gaskiya ne sai ya faru suka ce to mi bai kawo abin da za ka kawo mu kawo abin da za mu kawo wallahi sai an yi ba za a yi nasara a kansu ba shi kuma ce wallahi sai an yi galaba a ƙarshe dai a wannan lokacin da alƙur'ani ya ɗauka a lokacin abin ya faru kaga wannan akwai mu'jiza ta bangaren abin da zai zo gaba sannan akwai kimiyya da fasaha kimiyya da fasaha yadda muke ganin ta a yanzu akwai ta a cikin alqur'ani inda zaki karanta bismillahir rahmanir rahim was sama'i zatil buruj Allah madaukakin sarki yace ina rantsuwa da sama zatil buruj ma abociyar buruji ina jin taɓa magana mai kama da haka inda za mu fita mu kalli sama dangogin taurari da muke gani fa a sama kowane a lissafa suke kuma gida-gida ne ba sani ba ko taɓa kun lissafi ilimin burji inda kuna sauraron gidan rediyon kano da safa lokacin da mai falaki yake ba da lokutan sallah zai ce muku rana tana manzila ta kaza a daraja ta kaza a menene ilimi ne kuma waɗannan taurarin da kuke gani a sama ɗin haka allah maɗaukacin sarki ajiye su da bayani ya ce to wasa ma'i za buruj wani lokacin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa iti tarabati sa'atu wani shakkan kamar ya ce alƙur'ani ya ce alƙiyama ta kusa wani shakkan kamar kuma wata ya tsage gida biyu wani shi ma lokaci aka samu takaddama tsakanin larabawa sun ke da da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba za su yarda ba sai wannan watan da yake sama ya tsage ya zo gabansa ya ba da shaida cewa shi annabi ne watan suna kallon sa a sama fa yanki ya taho yadda za a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sake tashi ya koma ina Allah saukar da aya ikitarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar amma dan Allah ya tabbatar da labarin turawa sun kare binciken su sun yi tafiya har zuwa duniyar wata shi wannan gangan jikin na wata sun nazarce shi sai suka ce abinda gangan jikin yake taba nunawa na wata an taɓa samun kirakin ɗaya ɓangaren da ɓangaren akwai abin da ya taɓa nuna ya taɓa tsagi yanzu misali a ce kina da robar wanka ta tsagi duk yadda mai walda ya kai da fasahar walda ana ɗaga robar za a gane ta taɓa tsagewa sai ce wannan tasirin ɓarkewar da wata har yanzu yana jikinsa shi ne abin da Allah ke ba da labari iqtarabati sa'atu wan shaqqal qamar ashe kenan har abin da ilimin kimiyya ke ba da labari akwai su ma'adanai da suke karkashin ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari a tsarin halitta ya gaya mana ba wata halitta da ake da babu ruwa a cikinta ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjaini la'allakum tadhakkaru ya ce wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayyin afala yu'minun ya ce da ruwa ne komai muka mai da shi raye ba wani abu a duniya da ake halitta da baya amfani da ruwa hatta motoci da ake hawa suna amfani da ruwa idan ba su yi amfani da ruwan ba karafan daga ruwa aka samu su ko wasu sassan jikin daga ruwa aka samu su dole he an samu wani ma'adani da yake aiki da ruwa ko daga ruwa aka samu shi hatta dan adam yanzu inda za a daga ki za a ce miki quantity na ruwa a cikin jikinki kaza ne kuma kaza kike da bukata idan babu wannan ruwan akwai matsala kuma yana da tasiri da rayuwa yana da tasiri da mutuwar mu yanzu wanda ya rahin lafiya ya dade a kwance inda zai mutu a kai gawar shi da wanda yanzu muna fita daga masallacin nan ta mutu garwa ce za ta fara riƙewa na wanda wanda ya fita wanda bai jinya ya fita ba saboda shi akwai ruwa a jikin shi wannan ruwan shine ana ajiye shi kwana ɗaya ko wuni ɗaya zai riɓe sai ka ga ya fara tsami duk da ake ganin gawa tana tsami ko tana lalacewa alaƙarsa da ruwan da yake cikin gangan jikin alaƙarsa da lalacewa amma wanda ya wajen shekara biyu yana jinya za ka ga jikinsa ya buhe ƙaras inda zai mutu ba kuwance shi ba kar ku sa masa komai kai kwana uku bai lalace ba saboda babu ruwa a cikin jikin shi shi yasa hatta jikinmu in dai muna so yayi aiki ya zauna lafiya kalau yana da buƙatar ruwa yasa Allah ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun ashe kenan inda muka fahimci kowace halitta tana buƙatar ruwa tana aiki da ruwa akwai mu'jiza ta alqur'ani a wannan bangare din sannan ne shine kadai littafin da ba cin karo a cikin shi afala yatadabbaruna alqur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Allah ce ba za su yi tuntuntuni ba su nazarci wannan alkur'ani da wani ne ba Allah ba ya faɗi wannan alkur'ani ya ce wallahi sai an ci karo da Allah ki zauna ki tunani a karan kanki sano ne kika ga mijinki magana ya kama ki sano ne zai zo ki ce masa ai an yi kaza an yi kaza an yi kaza ce to kin manta bayan wata uku ko bayan shekara uku in kika maimaita masa lamarin kace ai da ka kika yi kaza ya farta yake sauri ki tuno wata sai ta ƙara wata magana wannan din da ta ƙara ana nan za a sake kama ta akan ta to qur'ani fa shekara 23 akai ana saukar da shi a wannan shekara 23 ba a taɓa cin karo da juna ba ba wata aya da ta zo ta soke wata wata aya ta ce Allah ɗaya da wata Allah ta ce Allah biyu ne ba a taɓa samu ba wata aya ta ce Allah yana sama wata ta ce yana ƙasa ba a taɓa samu ba ƙur'ani ba ta inda yake cin karo wata aya ta ce annabi manzo ne wata aya ta ce ba manzo bane ba a taɓa samun irin wannan ba wata aya ta ce namiji shi ne jagora wata da ta ce a'a mace ita ce jagora ba a taɓa samu ba duk abin da alƙur'ani ya sa gaba yana bayanin sa kuma daidai da abin da ya dace da hankali da haka shi sa alƙur'ani ba wai karatun bakin bane ba a cikin bakin akwai ilimi a cikinsu yasa wani lokacin suka ce hatta sunan sura idan Allah madaukakin sarki ya ajji to akwai bayani a cikin ta lokacin da ya saukar da suratul hadid ai an karanta ta a matsayin suratul hadid kawai amma a cikin sai aka gane ai mutanen da Allah madaukakin sarki ya hure musu karfi da iya sarrafa karfe to sune suke da arziki sune suke da muqawamatul baqa sune za su iya rayuwa a doron kasa yanzu muka kalli rayuwar mu idan babu karafa ya za a ta iya iwa duka wannan masallacin mai rike ni wai siminti ne ko bulo na bulo ne rike ni ko siminti na karafuna ne ko wannan filolin da muke gani duka wannan masallacin a kansu yake da na tsaye da na kwanci menene a cikinsu ƙarfi ne da in har gini ake so ya tabbata gini ya zauna a ce mahadika ture to yana da buƙatar a samu ƙarfi idan jirgin sama ake so ya yi tashi ana da buƙatar ƙarfi idan mota ake so ta yi ana da buƙatar ƙarfi idan jirgi ne a ƙasa ake so ɗauki lodi da kaya ya tafiya ana da buƙatar ƙarfi zamu ga in muka duba mu'jiza ta alƙur'ani ta ɓangarori daban mu'jiza ce ta ɓangarori da yawa ta ba da labarurruka da yawa ta ba da kisohi ta ambaci al'ummomin da ba a taɓa yin irinsu ba kuma wasu labarin da ta bada takan cewa ma ku bi ta gidajensu mana gidajensu yana nan har yanzu Allah maɗaukakin sarki bai rushe su ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace so wannan kaɗan daga cikin mu'ujizar manzon Allah sai zaɓa alƙur'ani ya ce wannan ƙur'ani mu'ujiza ce kuma daga cikin mu'ujizarsa yawan karanta shi yawan fahimtarsa kuma baya tsufa baya lalacewa yasa zaki ga idan aka samu mahaddacin Qur'ani in yayi shekara 100 kullun Qur'ani ƙara jin dadin sa yake bara nake tsani wallahi na gaji da karanta littafin yanzu dauki magana jari in kika karanta ta sau daya sau biyu sau uku sau hudu sau goma sau ahir da an bakin fara karanta ta ce wallahi ba dadi ba daɗi haiku da aka kai na san labarin amma qur'ani ba haka bane kullun kina karanta shi kullun kina ƙara sansa kullun yana ƙara shiga ranki yasa aka ce baya tsufa saboda yawan mamita la yakhluqu min min ar-radd yawan maimaita karatun alqur'ani baya sa ya kode ya fita daga cikin sha'awar zuciyarki da ya faɗi bayanin mu'jizar shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga mana annabi ne ya ga mana manzo sai ya ce madalilu ala annahu rasulullah to meye dalilin da muka samu muka yadda manzo ne Allah madaukakin sarki ya aiko shi akwai dalilin ko babu ina ga tambaya ɗaya muka karanta kuma na ga lokaci ya ja da yawa har muna da wajen bakwai da rabi da kusan minti uku mu kwana a kanta abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana kuskuren mu gyara mu aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin